أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنساري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشر أننا مسلمون Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi Isa lokacin da Allah ya aike shi zuwa ga Banu Isra'ila ya je musu da mu'jizozi waɗanda suke gaskata annabcinsa amma duk da haka da yawa daga cikin su sai suka kafirce masa to shine Allah yake cewa yayin da Annabi Isa ya ga agoran kafirci tare da su waɗannan Banu Isra'ila sun kafircewa annabcinsa mu'jizozi da ya ta nuna musu sun kafirce waɗannan mojizozin suna danganta masa sihiri sun ce wai duk waɗannan mojizozi da yake nunawa sihiri ne kuma shi ɗin ba su yadda ɗan aikan Allah ba ne ba su yadda annabin Allah ba ne ƙala sai annabi isa ya ce man ansariya ilallah sai ya nemi mataimaka su wane ne za su taimaka masa domin ya samu ya isar da saƙon Allah maɗaukacin sarki ƙala alhawariyuna sai waɗansu tsarkakakku daga cikin mutane na banu isra'ila waɗanda suka yi imani da shi suka ce na hannu ansarullahi mu mun yi imani da kai kuma za mu taimaka maka ka isar da saƙon Allah za mu taimaka wa Allah ma'ana za mu taimaka wa addinin Allah malamai masana tarihi suka ce abin da ya faru annabi isa alaihi salam lokacin da ya isar da wannan saƙo amma sai ga banu isra'ila ba su yarda da sakon da ya kawo musu ba to sai suka yi niyya za su kaura da shi da mahaifiyarsa maryamu su bar garin da yake isar da wannan sako su koma wani garin na daban su je su yi ta da'awa to shine suka kama hanya suka bar wannan gari a garin da ya bar shine garin da ya fara isar da sakon da Allah ya aike shi da shi kuma suka karyata shi suka kafirce masa to shine sai yayi hijira da yayi hijira da shi da mahaifiyarsa a lokacin annabi Isa shekarunsa ba su da yawa sosai duk da dai shi zama sayyidina Isa jama'a gaba ɗaya shekara 33 yayi a duniya adadin tsauna shekaru ko watanni da yayi yana da awan ma duka wata 30 ne an ce yana da shekara 30 Allah ya bashi aika ya fara bayyanar da aika amma naɗa shi an nafta ai tun yana zanin goyo ubangiji ya ba mu labari annabi isan ya ce shi bawan Allah ne kuma ya mai da shi annabi amma isar da saƙon Allah bai fara ba sai da ya kai shekara kusan talatin to kuma tsawon lokacin isar da saƙon ma duka wata talatin ne da fitinar yahudawa ta yi yawa yahudawa suna so su kashe shi su bi ta wannan kafa Allah ya kubutar da shi su sake canza kuma hanya suna neman dai sai sun raba shi da duniya sun kashe shi to shine sai Allah ya dauke shi gaba ɗaya ma zuwa saman duniya sama ta biyu kenan Allah ya ajiye shi a wajen zamu karanta Allah ya dauke shi da ransa da gangan jikinsa ita na Maryamu ita ta yi tsawon kwana malamin tarihi sun ce shekara 61 ta a duniya bayan da Allah ya dauke dan nata annabi Isa ita ta ci gaba da rayuwa kuma kaidi da sharri na waɗanda suka so su kashe ta ko su kashe ɗan nata a ita dai wannan abu bai ritsa da ita ba kamar yadda shi ma ɗan Allah ya kubutar da shi to annabi Isa da ya kaure koma gari na biyu din nan da ya je zauna a garin to sai ya samu masauki a gidan wani mutum ko mutumin mutumin kirki ne shine ya bashi masauki ya sauke shi ya girmama shi to wannan gari da ya je sarkin garin wani irin mutum ne azzalimi jabberi wani lokaci haka kawai sai sarkin ya ce ya kallafa wa mutanen garinsa gida-gida yau gidan wani su za su yi masa abin da zai ci da shi da fadawansa da abin da zai sha na giya gobe kuma gidan wane saboda mutanen gari talakawan gari su za su dinga ciyar da shi da shi da fadawansa kuma su ba shi giyar da yake so ya sha to ana nan sai abu yana kaiwa zuwa ga wane gidan wane zuwa sai abin ya juyo zuwa ga gidan wanda ya karbi bakoncin annabi isa da mahaifiyarsa maryamu shi ko wannan mutumi bai da abin da zai ciyar da sarkin nan da shi da fadawan nasa kuma bai da abin da zai shayar da shi da irin giyar da sarki ke so mutumin ya dawo gida hankalinsa tashi sai Maryamu take gaya wa ita matar mutumin ni naga mai gidan nan wanda ya girmama mu ya karbi bakoncin mu yau naga hankalinsa a tashi bai cikin nutsuwa me ke tare da shi ne same shi to matar mutumin sai ta je ta tambaye shi da ta tambaye shi sai ya ce ai sarki ya ce a gaya mini rana kaza zai zo gidan nan anan shi da dukkan fada za su ci abinci kuma ga abin da yake so ya ci sannan zai sha abin sha giya ga irin magiyar da yake so ya sha ni ko ban da shi ko ba zan iya tanada masa abin da zai ci shi da waɗannan fadawa nasa ba kamar yadda ban da irin giyar da yake so ya sha matar sai ta je ta faɗa wa maryamu mahaifiyar annabi isa ta ce kin ji kin ji ga abin da ya samu mai gidan nan sarki ne ya ce lokaci kaza rana kaza gidan nan zai ci abinci kuma shi mai gidana bai da wannan wadatar da zai ɗaukan makansa ya ciyar da sarki da fadawansa ya ba su abin da za su sha na giya shine hankalinsa ya tashi to shine sai Maryamu mahaifiyar Annabi Isa ta ce ta wannan ba abin damuwa bane dana salihin bawan Allah ne bari baya nan in ya dawo a gaya masa idan ya roki Allah Allah zai shiga cikin lamarin shi mai gidan ya ba shi yanda zai yi to shikenan ko da Annabi Isa ya dawo aka gaya masa sai yayi magana da shi wanda ya saukar da su yake ka kwantar da hankalinka duk wanda sarki yake zai zo gidanka ya ci abinci to ka ce masa ya zo idan yace zai sha giyar da yake so ka ce ya zo amma ni ba zan yi addu'a Allah ya kawo masa giya ya sha ba amma duk abin da ka bashi ya sha idan ya tashi sha zai ji a bakinsa kamar irin giyar da yake so ne ko ma tafi irin giyar da yake so garɗi da daɗi a wajensa to shikenan ko aka sa lokaci ran da shi wannan sarki Jabberi zai zo da lokacin yayi sarkin ya zo Annabi Isa ya roki Allah ya ya roki Allah kan Allah ya yassare wa shi wanda ya saukar da su ya ba su masauki ya girmama su Allah ya buɗa masa abin duk da sarki yake so ya ci shi da fadawa su samu su ci sannan su sha abin da suke so su sha har su ji sun gamsu kaman giyar da suke so su sha ne sarki ya taho da sarki ya taho kuwa gidan wannan mutumi Allah ya amsa addu'a Annabi Isa saboda haka sarki ya samu duk abin da yake so hasali ma an ce ya ci abin da bai taba ci mai dadi ba a gidan wanda ya saukar da Annabi Isa saboda albarkan addu'a Annabi Isa sannan ruwan da mutumin ya kawo da Sayyidina Isa ya yi addu'a sai ruwan ya zama abin sha mai dadi sarkin da fadawan da suka ɗauka in sun sha sai su ji kamar giya ce da suka saba kai ta masu irin giyar da suka saba sha da iya bakinsu to shikenan bayan an gama cin abinci da shan wannan abin sha sai shi wannan sarki jabberi ya ce wannan mutum ya ce amma ina ka samu abinci mai daɗi haka da ban taɓa cin abincin da ya mun daɗi irin sa ba sannan wannan abin da ka bani na sha na sha giya iri iri ban taɓa shan abin da ke da garɗi da daɗi irin wannan ba sai mutumin ya ce a ran sarki ya daɗe ai ba wani bakon abinci bane wanda aka saba maka ne a gidajen ƴan uwana talakawanka ko a gidanka abin sha irin abin da ka saba sha ne sarki ya ce kai ba na son wargi ka gaya mini gaskiya sai mutumin ya ce to ran kai barin gaya ma gaskiya wani bako na samu mai albarka shi da mahaifiyarsa a gidan nan nawa lokacin da zaka zo ban da wadatar da zan karbi bakoncin ka kai da dukkan fadawanka kuma abin da kake so ka sha din nan ban da irinsa to da ya ga hankali na ya tashi shine yayi addu'a Allah ya kawo mini wannan yalwa sannan ubangiji ya kawo wannan abin da kake sha din nan ruwa na dauka na bashi ruwa dai irin ruwan da ka sani ranka da dai yayi addu'a sai ruwan ya koma abin sha sai ka ji kaman giya ne da ka saba sha to shine sarkin sai ya ce to wanda yake da iko yayi addu'a Allah ya amsa masa a samu irin wannan abu yayi addu'a in ci abincin da ban taɓa ci ba alhali babu abincin a gidanka in sha ruwa ruwan ya koma a waje na fiye da giyar da nake sha da ko irin ta ko ma wacce ta fita to me iko ne ya biya min wata bukata na masana tarihi suka ce to dama sarkin yana da wata bukata wacce ta dame shi ta tsaya masa ta zama masa ko a'a bukatar ita ce ɗansa guda ɗaya ne da yake so in ya mutu ya zama shine magajinsa kuma ɗan sai ya mutu to wannan mutuwa na ɗan sarkin abin yana damunsa saboda ka sai ya ce wani a samu annabi isa ya masa addu'a ɗansa da ya mutu ya dawo to shi kenan ko sai na isa sai ya yi addu'a da ya yi addu'a sai Allah ya tada ɗan sarkin nan da ya mutu dama Allah ya ba mu labari yana daga cikin mujizozi da Allah ya ba annabi isa yana tada matattu in ba ku manta ba a jiya na ce muku masana sun ce mutum hudu ya tayar ko biyar to a bisa saɓani na malaman tarihi sun ce na biyar ɗin da ya tayar ɗin shine ɗan wannan sarki na garin da suka ƙaura suka je to shikenan dan ya tashi to amma da dan ya tashi ashe su mutanen garin sun yi murnan mutuwan dan wannan sarki jabberin nan domin suna ga idan sarkin ya mutu sun huta da wahalar da su da sarkin yake yi amma idan dan na nan to kada dan ya gaje shi shi ma ya ci gaba da ɗanɗana musu kuɗa azabtar da su kamar yanda ubansa yake yi musu da suka ga ga annabi isa addu'a ya dawo ai mutanen gari sai suka shirya juyin mulki wa sarki suka ɗauki makami suka je suka kashe sarkin suka ma kashe dan da annabi isa ya addu'an ya tashi ya ci gaba da rayuwar wanda annabi isa ya raya suka kashe shi to da suka kashe shi to kuma sai gaba ta kullu tsakanin mutanen gari da annabi isa suka ce abinda da suke ga ya kusa shudewa annabi isa ya so ya dawo musu da shi da haka sai suka matsa wa annabi isa shi din ma suna so su kashe shi dalilin kisan da suke so su yi masa dan addu'an da ya Allah ya tada dan sarkin nan dama kuma an ce sai da Annabi Isa ya gaya wa sarkin yace dan sarki ya dade ka bari wannan ɗana ka in ya tashi zai zama musiba gare ka idan muka yi addu'a Allah ya tada shi to tashin sa rayuwarsa ba zai zama maka alheri ba shi sarki yace a tayar masa da ɗansa haka yake so Annabi Isa ya addu'a da ya tashi da ya tashi shikenan mutanen gari ku suka tashi da makami wanda ya dauki makami wanda ya dauki makami aka kashe sarkin aka kashe dan ma gaba daya kuma karshe abin ya zama musiba har ma ya zama shi ma sayyidina Isa da ya addu'a sai kuma abin ya koma kansa to saboda haka sai sayyidina Isa ya kuma tashi zai bar garin domin suna so shi din ma su kashe shi su kashe ita mahaifiyarsa na na Maryamu to shine da ya kama hanya ya fita wajen gari sai ya tarar da waɗansu mutane su ne hawariyawa da ake ba da labari malamai suka yi ta magana suke cewa mutanen da ya tarar din nan su goma ne ya tarar da su a bakin kogi suna so in kifi da ya tarar da su sai ya yi musu wa'azi ya gaya musu cewa shi annabi ne daga wajen Allah kai ne wane ya ce ni ni ne isa kuma ni ɗan aikan Allah ne Allah ne ya turo ni zuwa ga mutane a kaɗaita Allah a yi masa bauta kuma ni jakada ne daga wajen Allah annabi isa da ya yi musu wa'azi sai suka ce to za su yadda su waɗannan hawariyawa za su yadda shi annabin ne daga wajen Allah amma suna so ya nuna musu mu'ujiza to shine annabi isa alaihi salam ya ce to kun zo su ɗin kifi to yau abinda kowannenku komarsa da zai jefa cikin kogi kifin da zai samu yau sai ya zama na bai taɓa samun kifi irinsa ba kifin sai ya wadace ku ba ma ku ba har ma matafiya in kun ba su sai sarrafin da za su yi da wannan kifi saboda haka annabi isa ya gudanar da wata mu'ujizar ta daban mutanen nan masu so ɗin kifi annabi isa da ya yi musu addu'a sai ya zama na duk wanda ya jefa komarsa a cikin kogi in ya fitar sai tarar da ya kwaso kifi da bai taba ganin kifi mai yawa irinsa ba an ce shugaban mutanen shine shamu'unu to don haka wannan shine ayar da annabi isa ya nuna waɗannan mutane to gaba ɗayan su su ɗin dai sai suka yi imani da shi saboda mu'ujizar da ya nuna musu to su ne hawariyawa da aka bayyana a wannan waje Allah yake cewa falamma ahassa isa minhumul kufra yayin da annabi isa ya san ko ya ga ko ya hangi ko ta bayyana masa kafircin waɗanda ya fara yi musu da'awa da farko da ya ga kafirai ne to shi kenan sai ya rabu da su sai ya koma wani garin na daban domin ya isar da saƙon nan na Allah da ya aike shi da shi to kamar yadda na ba da kisa to kuma ga abin da ya faru a garin nan ma ya bar garin to da ya fita wajen gari yana nufin wani garin na daban shine sai ya haɗu da hawariyawa sune wanda Allah ya bada labari alal hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah waɗannan waɗanda suke so in kifi sune hawariyawa su mutum an ce su mutum goma ne wasu suke cewa su mutum sha ɗaya ne wasu ma suka ce su mutum goma sha biyu ne amma magana mafi inganci su goma ne kuma shugabansu jagoransu shine sham'unu yana daga cikin almajirai manya-manyan almajiran annabi isa suka ce nahnu ansarullahi mu za mu taimake ka ka isar da saƙon Allah za mu taimakawa addinin Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah hawariyawa suka ce cewa mu za mu taimakawa addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah wa shahadka shaida bi anna muslimuna mu dinnan mun miƙa waya zuwa ga Allah ma'ana mu musulmai ne to su waɗannan hawariyawa dama yana daga cikin siffarsu shine saka fararen kaya kaya farare suke sakawa domin da malamai suke cewa abinda ake nufi da alhawariyina daga hur ne hur ana nufin farin abu wato sun zamo tufar da suke sawa a jikinsu koyaushe in an gansu da fararen kaya ake ganin su wannan shine alaman sifa na mabiya annabi isa waɗanda suka ce sun yi imani da shi annabi ne daga wajen Allah sun yi imani da Allah kuma annabi Isa ya shaida washhad bi anna muslimuna ka shaida mu dinnan mu dinnan musulmai ne rabbana ya Allah ubangijin mu amanna bun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'ana rasula sannan shi wannan manzo shine Isa alaihi salam mun bi shi mun yarda da shi faktubna ma ash-shahidina ya Allah ubangiji ka rubuta mu ma'ana ka sanya mu daga cikin ashahidina waɗanda suka zamo ma'ana masu shaida da wahadaniyarka da kuma aikan annabinka shine annabi isa wasu daga cikin malamai suke cewa faktumna ma ashahidina abinda su waɗannan hawariyawa suke nufi Allah ya sanya su daga cikin ashahidina masu shaidan Allah ɗaya ne malamai suke cewa sun nemi ne Allah ya haɗa su da al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma Ibn Abbas shi ma ya fassara wannan ƙarshen aya da haka فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله يكي شيوا كافرين بنو إسرائيل بصفك أهر النبي إيسا ومكروا سنيت قل مسا makircina yaya za su yi domin su kashe shi wa makarallah shi kuma ubangiji yana warwarewa kuma yana saka musu dadai da irin makircin da suka kulla wa shi na isa na kashe shi da suke nufin yi wa bakaru wa makar Allah wallahu khairul makirin ubangiji ta'ala duk wani mai kulle kulle na makirci to idan Allah ya tashi sakawa akan kullin makircinsa to sai ya ga sakamako fiye da irin kullin makircin da yake so shi din zai yi ba za ka fassara cewa Allah shi yafi kowa iya makirci ba a'a sai dai kai tawili ka ce Allah shi yafi kowa iya saka makirci ga wanda yake kulla makirci wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin malamai suke cewa kamar yadda malaman tafsiri suka kawo da yawa a cikin tafasir annabi Isa an dade ana so a kashe shi su waye suka dade suke so su kashe shi su ne banu Isra'ila hasali ma tun lokacin yana karami yana shekara goma sha uku wata rana Maryamu ta fita da shi zuwa kasuwa sai waɗansu Yahuda suka ganshi da suka ganshi sai suka ga wasu alamomi wanda yake nuna cewa shi din annabin Allah ne an ce ya zauna ne karkashin wata itaciya to itaciyan bushashiya ce kowa ya san babu ganye a jikin itacen kawai daga zamansa sai aka ga itaciya ta bullo da ganyaye masu duhu masu sanyi masu inuwa sai Yahuda suka ce a'a ai wannan itace mun sani bushashen ice ne aka haka sai suka gano dan wanda ya zauna karkashin icen nan shi yasa icen ta bada wannan ganyaye mai duhu mai sanyi to wannan ice sai suka gano cewa wanda ko icen nan ya masa haka ba kowane irin mutum bane sai na daban a wajen Allah da haka sai suka nufi su kashe shi to da suka nufi su kashe shi shi yasa sai da ta yi hijira ma ta kaura ta bar garin ta tafi garin Misra Maryamu da Annabi Isa sun taba zama a Misra suka dade suna zaune a Misra lokacin da yahudawan suke so su kashe shi tun yana tsarayi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin yahudu sun kulla makircin suna so ko sun so su kashe annabi isa Allah ta'ala ya kubutar da annabi isa alaihi salam wallahu khairul makirina malaman suke cewa masana tafsiri suke cewa lokacin da lamarin annabi isa ya bayyana ko ta ina al'amarinsa ya bayyana ga wani yana da awashi annabi ne kuma yana nuna mu'jizozi yana warkar da marasa lafiya wanda yake da ciwon kuturta ko ciwon makanta yana warkar da shi in yi masa addu'a hasali ma wanda ya mutu yakan iya tada mace ce daga cikin kabari wannan labari sai ba zai yayi yawa to dai ba zai yayi yawa so yahuda sai suka sa masa ido so wata rana sai wani sarki ya aika a nemo masa annabi isa da mahaifiyar annabi isa da aka nemo suna zance yana zance da su sai sarkin yake cewa ke ke ne mahaifiyarsa ita waye ubansa sarkin yake tambayanta sai ta yi shiru ta ce haka Allah ya bani shi ƙarshe take ba shi amsa ta ce haka Allah ya bani shi ba tare da uba ba sarkin ya ce ke kin taɓa jin mace ta ayo ba tare da ta sadu da namiji ba saboda haka da sarkin da fadawan sarkin sai suka dinga jefa miyagun maganganu wa Maryamu da Annabi Isa suna cewa kin je kin aikata kaza kin samu ciki na kaza kin aishi da wanda yake kaza a'udhu billahi suna danganta shegantaka wa annabi Isa suna danganta aikata zina wa Maryamu annabi Isa wani abu ya daga masa hankali da ya ga hankalin mahaifiyarsa hankalinta ya tashi ya roki Allah ya ce ya Allah ubangiji samar da ni da kai ba tare da uba ba ganin daman ka haka kaga dama amma yahudawa sun sa ni gaba ni da mahaifiyata suna danganta mata aikatun zina jiko suna mai da ni in zama ɗan shege wanda ba ɗan halal ba Allah ka saka mini da abin da Yahuda suke jifa na da shi ka saka mahaifiyata to waɗannan waɗanda suka yi ta gaya masa wannan maganganu suna danganta masa shegantaka suna danganta mahaifiyar zina annabi Isa yana addu'an nan kawai sai Allah ya mai da dattawansu suka zama aladu ƙananansu suka zama biraruka to wannan labari fa sai ya sake watsuwa a cikin duniyan banu Isra'ila to ƙarshe ya za a yi sai suka shirya makircin kawai abinda za a yi tun da dai in aka zage shi ya yi addu'a sai addu'an ta sa wanda aka yi wa addu'an yanayin sai canza ko ya zama biri ko ya zama alade to ya za su yi suka ce su kashe shi kawai shi ya fi to sai aka yi ta kullakullan yadda za a kashe shi an ce wata ratu daga cikin mutane annabi isa a magana magana na ɗayan biyu an ce akwai wanda yake munafurtan annabi isa yakan ɗan ɗauki sirrinsa ya je na gaya maƙiyansa da wata rana annabi isa ya haɗu shi da hawariyawa ɗin nan shi mutumin sai ya shiga cikinsu to ana zaune yana wa'azi sai shi wannan munafiki sai ya tsaigunta wa makiyan annabi isa ai muna taro wuri kaza ku zo lokaci kaza ku same mu za ku same mu gaba ɗaya in kuna so ku kashe shi sai ku kashe shi saboda haka da lokacin yayi banu isra'il su yahudawan banu isra'ila suka ɗauko makami za su kashe annabi isa da suka shigo wajen sai suka tarar da mutanen wajen har da shi munafikin duk suna zaune wuri daya to suna shigo wannan sai Allah ya dauki annabi Isa sai ya dauki sifar annabi Isa amma daga kai kawai banda gangan jiki sai ya dasa wa munafikin wanda ya tsegunta wa makiya a zo ga inda za a same su in ma ana so sai a kashe Isa wajen sai Allah ya dauki sifan annabi ya dauki annabi Isa da jikinsa da gangan jikin sai ya ɗauki kan annabi isa sifan kan sai ya dasa wa makiya saboda da wayannan suka zo masu su kashe shi suna shiga ina isa ina isa ba su sai ko suka ga wannan wanda Allah ya sa masa sifa kai irin na annabi isa sai suka kashe shi shi ko sai na isa Allah ya ɗauke kayan su zuwa sama dan haka an ce bayan sun kashe shi masu kashe a to amma wannan ba irin jikin isa bane amma dai kan kuma gashi irin kan isa to shikenan Allah ya ɗauke kayansa dai zuwa sama ta biyu yana can yana zaune shi da annabi Yahaya da shi sayyidina Isa suna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaje Isra'i da Mi'raji yace da yaje sama ta ɗaya ga Adamu da yaje sama ta biyu ya ga annabi Isa a sama ta biyu sannan yace ya ga annabi Yahaya suna tare da annabi Isa a sama ta biyu wannan riwaya magana ce wacce take guda riwaya ta biyu an ce cewa su makasan ne da suka shiga wurin da za su kashe shi adadinsu sun san ga adadinsu su goma ne da suka shiga za su kashe shi sai Allah ya ɗauke shi sai ya ɗauki kansa sifar kansa ya sawa ɗayansu saboda haka sai suka kashe ɗaya daga cikinsu sun san su goma ne suna kashe wannan sai suka ga su tara ne suka ce kai mu goma muka shigo ya kai muka koma mu tara to ya tabbata dai cewa Allah ya dauke Annabi Isa a cikin waɗanda suka zo kashe shi ne suka kashe ɗayan su shi shugaban nasu wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makir إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Allah madaukakin sarki yake cewa iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min alladhina kafaru ubangiji madaukakin sarki yake zance da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuna ya rasulullahi lokacin da ubangiji ya gaya wa annabi Isa yace ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni zan dauke ka zan daga ka ka zo zuwa gare ni Ah, malamai suka yi maganganu akan wannan ah, ɗauki annabi isa da Allah ya ce zai yi da kuma ɗaga shi zuwa gare shi wasu suke cewa a wannan wuri akwai takadimi ne da ta'akhiri wato abinda Allah yake nufi ni zan ɗauke ka zuwa wurina sannan daga baya kuma zan karɓi ranka ma'ana inni rafi'uka ilayya summa wato abinda Allah yake nufi zan ɗauke ka ka zo wajena sannan kuma lokacin da ajalin mutuwarka ta zo zan kuma karɓi rayuwanka haka wasu malamai suka fassara ma'ana inni qabiduka wa rafi'uka ilayya min ghairi mautin wasu kuma haka suka faɗa wasu suke cewa abinda Allah yake nufi Allah ya zo annabi Isa ni zan ɗaga ka daga inda kake in ɗauke ka idan na ɗauke ka sai in dawo da kai in ajiye ka a wani waje da- da na tanada maka ba tare da ka mutu ba to shine wannan malamai suke cewa kaman ɗaga shi da Allah ya yi da kuma ɗauke shi da Allah ya yi ya kai shi zuwa sama ta biyu domin dama malamai masana lugar larabci sun ce a tawaffiyatu ana iya fassara shi da alƙabdatu shi yasa ubangiji yake cewa a wata ayar qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum idan Allah ya sa bacci ya dauke mutum to wannan daukan mutumin nan da bacci yayi Allah ya kira shi da suna wafati alhali ba mutuwa bane to da ubangiji yace ya gaya wa annabi Isa iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika mutawaffika abinda Allah yake nufi Allah ya ce masa cewa ni zan karɓe ka ma'ana zan ɗauke ka idan na ɗauke ka sai in maida ka wani waje da zan ajiye ka ka ci gaba da zama har lokacin da na ga daman ka zauna ma'ana har lokacin da Allah ya ga daman ya zauna zaman yana da wa'adi yana da ƙarshe domin ƙarshe shine annabi isa zai dawo a bisa inganci na maganganun malamai Allah ya ɗauke shi ya kai shi wani waje ya ajiye shi zai kuma dawowa da shi idan lokacin dawowa da shi ɗin ya yi lokacin da Allah yake nufin ya dawo da shi in ni mata wasika wa rafi'uka ilayya Allah ya ga annabi Isa cewa ni zan ɗaga ka daga inda kake in ɗauke ka idan na ɗauke ka sai in kuma mai ka in dawo da kai zuwa wani waje inda zan ajiye ka da ranka da rayuwanka ba tare da ka mutu ba wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru Allah yake gaya masa sannan zan kubutar da kai daga abin da kafirai suke so su aikata da kai na kisa wasu ka fassara da haka wa mutahhiruka min allazina kafaru wasu suke cewa Allah ya gaya masa zan daga ka zan dauke ka inni ra inni iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika lokacin da Allah ya ce wa Annabi Isa ni zan dauke ka wa rafi'uka ilayya zan dago ka in kawo ka wuri na wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan kuma nesanta ka daga sharrin da kafirin yahudawa suke so su yi maka wani irin sharri shine kisan da suke so su yi maka wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru sannan ubangiji ta'ala ya gaya masa zan sanya waɗanda suka gaskata ka cewa kai annabi ne ba Allah bane ba dan Allah bane ubangiji yace zai sanya su su suke sama su suke da galaba su suke da nasara ya ɗora su akan waɗanda suka kafirce wa annabi isan ma'ana waɗanda suka kafirce masa waɗanda suke danganta masa abin da ya koru gare shi waɗanda suke danganta masa allantaka ko ku su danganta masa ɗiyawataka su shi ɗan Allah ne wajailul ladina tabawu ka fawqa alladina kafaru wasu daga cikin malamai suke cewa wa mutahhiruka min alladina kafaru wajailul ladina tabauka fit tauhidi wa sadaqu qawlaka wa hum ahlul islami Allah ya ce zan sanya waɗanda suka bi ka suka yarda da tauhidin Allah sannan suka tsarkake samuwarka suka yarda kai Allah ya samar da kai ne daga kun fayakunu su ne musulmai tun daga musulman zamaninka ko ko musulmai na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce zai sanya su fawqal ladina kafaru su suke sama da waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa Annabi Isa yaya suke sama shine Allah ya ba su daukaka ya ba su nasara ya ba su galaba da kuma hujjoji ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama waɗanda suke cewa ana nufin su hawariya wannan ne waɗanda suka yi imani da shi imani na gaskiya to Allah zai dora su akan waɗanda suka kafi cewa annabi Isa din suna sama da su bisa samun nasara da daukaka har tashin kiyama فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم ilayya marji'ukum Allah yake cewa sannan makomarku tana gare ni inji Allah ubangiji fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi taktalifuna zan yi hukunci tsakaninku a tsakanin abin da kuka zamo kuna sabani na al'amarin addini a cikin sa
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة الله يشي وشنو ودندا suka kafirce wa annabi Isa suwa suka kafirce masa waɗanda suka ƙaryata shi ba su yadda shi annabin Allah ba ne suka ƙaryata mu'ujizozin da ya ta nunawa suka ce sihiri ne to waɗannan Allah ya yi alkawarin zai yi musu azaba famar na kafaru wa azibu azaban shadidan Allah zai musu azaba azaba mai tsanani fi duniya wal akhirati a duniya da lahira a wannan fassara kenan wasu malaman tafsiri suke cewa sani waɗanda suka kafircewa annabi Isa wani irin kafirci waɗanda suka kafircewa annabi Muhammadu ake nufi domin sayyidina Rasulullah shi yazo ya bayyana da hakikan annabi Isa kuma Allah ba annabi Isa kawai ya fara halitta da wannan kalma ba farkon halittan da yayi da kalman kurfa yakunu Adamu ne Adamu da Allah zai halicce shi ya halicce shi ne da kun fa yakunu saboda haka shi ma sayyidina Isa irin kalmar nan na kun da ya halicce Adamu da ita to da irin ta ya halicce Annabi Isa sai suka kisa suka kafir su Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ja da shi to tunda suka kafir su Annabi sun kafir su Annabi Isa to waɗannan Allah yayi alƙawarin zai hada su da azaba ya musu azaba fi duniya a duniya wani irin azaba Allah zai yi musu tun a nan duniya shine Allah ya bada dama wa annabi da sahabbai su je su yaƙe su su kashe su sannan bayan nan duk inda kuma suka gudu Allah ya haɗa su da ƙasƙasci da wulaƙanci duribat alaihimu dillatu aina masu kifo Allah ya ce waɗanda suka kafe cewa annabi isa duk inda suka zauna to ba za su samu kwanciyar hankali ba ubangiji ya haɗa su da wulaƙanci da ƙasƙasci fi duniya wal akhirati azabar da Allah zai musu a lahira kuma ita ce babban azabar da ya tanada wa duk wanda ya mutu da kafirci bai imani ba fa amal ladina kafaru فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين waɗanda suka mutu suna kafirai ba su da mataimaka waɗanda za su taimake su su hana Allah ya musu azaba ranar gobe kiyama وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم Allah ya ce waɗanda suka yi imani sani waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari su kan fayyuwa fihim ujurahum ko fanwa fihim Allah zai cika musu ladansu ko za mu cika musu sakamakon imanin da suka yi ma'ana waɗanda suka yi imani da annabi isa ruhullahi ne annabi isa rasulullahi ne sannan suka gaskata annabcin annabi isa sun yarda shi bawa ne daga wajen Allah domin shi annabi isa bawan Allah ne manzo ne na Allah wanda duk yayi imani da haka Allah ya ce to zai cika masa sakamakon ladansa na imanin da yayi da annabi isan a matsayinsa na bawan Allah manzon Allah wa amal ladina amanu wa amilus salihati sannan bayan imanin nan suka aikata nagargarin ayyuka wa nufihim ujurahum za mu cika musu sakamako na ladansu na wannan imani da suka yi wallahu la yuhibbu zalimina Allah baya son azzalimai ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله ينازن شيء دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنجد ينا شيء ذلك wannan abin da muka ambata maka na al'amarin annabi Isa ya Rasulallahi, wannan labarai da muka baka, kisan annabi Isa tun daga mahaifiyarsa yadda Allah ya ga daman ta samu cikinsa, da yadda ta haife shi, da yadda ta taho da shi cikin mutane suka tambaye ta ta ina ta same shi, ta nuna shi, yana zanin goyo ya ce shi bawan Allah ne manzo ne na Allah kuma Allah ya bashi littafinsa wannan labarai duka Allah yana zance da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amarin nan na Annabi Isa natluhu alayka mu muke kissanta shi zuwa gare ka ya Rasulullahi kuma waɗannan kissoshi da muke kissanta maka min al-ayati yana daga cikin alamomi da suke nuna kai din nan manzo ne daga wajenmu domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai iya rubutu ba baya rubutu sannan baya karatu amma sai gashi ya kawo irin wannan kissoshi na yanda mahaifiyar Annabi Isa ta dauki cikin sa yanda ta haife shi da irin gogormen da Annabi Isa yayi da ma mu'jizozin da yayi ta bayyanawa to ta ina manzo Allah ya samu wahayi Allah yayi masa to dan haka ya bada wannan labari da Allah ta'ala ya sanar da shi ta wahayin da ya bashi yana daga cikin mu'jizozi alamomi min al-ayat yana nuni akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah wa zikril hakim sannan kuma wannan ayoyi da kisoshin nan yana daga cikin sashi na ayoyin alqur'anin nan da Allah yake saukar maka ya rasulullah alqur'anin da yake cike da hikima ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله وبنجي تعالى yake cewa shi misalin annabi Isa a wajen Allah kamar sali Adama kamar misalin annabi Adamu ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ubangiji ya halice Adamu ya halice shi aslan da turbaya da ƙasa wannan ƙasa ne Allah ya ce wa ƙasan kun ƙasa ki zamo mutum rayayye sai ƙasan ya zamo Adamu to haka Allah ya halicci Sayyidina Isa da kalmar kun sannan sai wannan kun din ya zamo kuma shi ma Sayyidina Isa a cikin cikin nana Maryamu malamai na tafsiri suke cewa wannan aya kamar yadda Ibn Abbas an rawaita shi ma ya faɗa yace malaman tafsiri da yawa daga cikin sahabbai sun ce wannan magana da Allah ta'ala yake cewa inna masala Isa inda Allah ka masala Adama kalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun Ibn Abbas yace malaman sahabbai masana tafsiri masu fahimtan tafsirin Qur'ani a cikin sahabbai yanda suka fahimci wannan aya shine bayan zuwan tawagan nan da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an ce mutanen Najrana sun zo wajen mandan Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina suka zo annabi ya karbi bakuncin su ya ba su masauki a cikin masallaci ma ya saukar da su annabi bai kore su ba lokacin da suka zo za su yi ibada su a cikin masallacin manzala kiristoci fa sai sa malamai suke cewa ya halatta kirista ya shiga masallaci ba haramun bane mutanen Najrana sun zo wajen annabi sun kawo masa bakunta annabi ya sauke su cikin masallacinsa da lokacin da za su yi ibada yayi a cikin masallacin suka juya suka kalle gefen baitul miqdis suka yi ibada su sahabbai suka taso annabi ya ku kyale su sannan bayan an kyale su sun gama ibadar su suka fiskanto annabi yayi zance da su daga cikin su shugaban su shine sayyidu suka yi zance to daga cikin zantuttukan da suka yi da manzon Allah da amsan da annabi ya ba su to akwai wannan aya da aka karanta in ji sahabbai to da suka juya suka tafi sai annabi ya ce su dawo to da suka dawo suka zauna annabi ya ce su bashi dama bari zai dan shiga ya sake fitowa su tattauna to shigansa shine sai jibrilu ya kawo masa wannan aya ayan da Allah yake cewa inna masala isa inda lahi ya rasulullahi ka gaya musu in ka je wajen zaman da za ku yi da su misalin shi samuwar isa a wajen Allah tunda Allah shi ya samar da shi samuwarsa kamar samuwar annabi adamu ne wato annabi adamu malamai suke cewa da za a halice shi Allah ya sa mala'iku sun yi ta ɗibo ƙasa daga nan duniya ƙasa mabambanta wannan ƙasa aka tara aka kwaɓa da aka kwaɓa ƙasan sai Allah ya ce wa ƙasan ƙasa wannan lakan ya zamo adamu sai ya zamo adamu to ya halice shi da ka zamo sai ya zamo to haka annabi isa kalaka min turabin summa qala lahu kun fayakunu alhaqqu min rabbika الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين alhaqqu min rabbika wannan lamari da Allah ya bada labarin hakikanin annabi Isa yanda Allah ya faɗi cewa ya halici Isa ne daga kudurarsa ma'ana kudura daga kalmar kun fayakun ya ga daman ya ce kasance sai kuma ya kasance kamar yadda ya halici Adamu daga kudura daga ikonsa ya ce wa laka kasance mutum Adamu lakan ya zama mutum Adamu Allah ya ce alhaƙu min rabbika wannan shine gaskiya daga wajen Allah ubangiji ma'ana gaskiyan samuwar annabi Isa kenan alhaƙu min rabbika fala takun min al-mumtarin dan haka Allah ubangiji madaukakin sarki yake cewa kada ka zamo daga cikin waɗanda suke shakka daga cikin lamarin annabi Isa alayhi salam idan Allah ya aiko annabi sako yace karka yi shakka malamai suke cewa ana zancen da annabi ne amma ana magana ne da al'umman annabi mu kenan shi manzo Allah ba zai taba shakkan yanayin samuwar annabi Isa da Allah ya bashi labari ba da aka ce karka yi shakka ma'ana kada mu mu yi shakka a irin wannan yana da yawa a cikin alqurani da Allah ya kawo maganar shika a cikin qur'ani ya suratul talaq yace ya ayyuhan nabiyyu sai yace idza talaqtumun nisaa ba sai idza talaqta an-nisaa ba wato wani lokaci Allah yana zance da annabi da yake shine abokin zancen Allah amma manufa da al'ummarsa ake yi Allah yake cewa ya kai wannan annabi idan al'ummar ka ga yawa mutanen ka in sun saki matattakin su amma sai ana zancen da annabi da shi aka fara magana alaqum rabbika fala takun min al-mumtarina wa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ubangiji yake cewa wani abin da na faɗa na samar da isa daga kudura daga kun fayakunu shine gaskiyar lamari idan ka gaya musu suka kiyarda su waɗannan mutanen na jirana sai suka ce yanzu dai Muhammadu mu abinda muka fahimta shine kai ka rike fahimtar ka game da lamarin isa mu mu rike fahimtar mu da abinda muka yi imani da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله حق قدره من ذلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين